من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan wuri mai albarka a daidai wannan lokaci bayan magaruba a yau alhamis daren juma'a 26 ko haka ne watan musulunci 26 ko da bakwai 26 ga watan rabi'u awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace yau da sha biyu ga watan sha ɗaya shekarar 2020 miladiya a ci gaba da tafsiri da muke yi a wannan masallaci yau in allah ya riga za mu tashi a sabuwar sura sura ta 29 a cikin alkur'ani kafin mu shige ta a yanzu nan da 'yan mintuna kaɗan na misalin nan da shida saura goma ko shida saura minti takwas mun yi waya da wasu malamai da suke shigowa garin nan wanda da na so a ce su ne suka ma gabatar da karatun to amma muna sa da in Allah da za su iya shigowa ko da gaisawa ce su da mutane cikin ina ga wanda suka tafo din akwai Dr. Abdulkadir Salihu Kadauri akwai Dr. Abubakar Birnin Kudu ga wani ga masu kallon TV sun nan sun gane su akwai Daktar wani abubakar abdulsalamu ba bangwale akwai Daktar rijiyar lemu akwai Daktar wani nasiru abdulrahman akwai a Daktar ismaila kumu akwai a Daktar nazifi akwai Daktar Daktar da su sha uku yanzu za ta shigo da magaran insha Allah yanzu da muka yi waya da su sun ce mana suna mata mai daidai shi da saura minti takwas insha Allah muna fatan Allah ya so da su lafiya kuma in Allah yarda waɗannan malaman su za su ba da sallar juma'a a masallatai yanzu nan da haka sai kowa halarci masallacin juma'a da wuri gobe in Allah yarda daga nan kuma har na magariya kuma bayan wannan muna sa ran shigowa wasu bakin su kuma daga asabar wanda a cikinsu akwai shugaba a daktar abdullahi imamu abdullahi balalau da kwai a daktar muhammad kabiru haruna gombe da kwai a daktar ibrahim jada jalungu da kuma profeso abdullahi sada pakistan da profeso labdo da dai wasu sauran profesoshi da daktarori to su ma dai suran asabar in Allah da za su shigo wannan gari na da makaran bi izinin lahi fatanmu dai yadda suka tafo Allah iso da su lafiya kuma koma da su gida lafiya wannan sura ana kiran da da an kawo shine ko ka ce tautau ko ka ce gizo-gizo daman ƙur'ani akwai surorin da suke ɗauke da sunayen wasu dabbobi ko ƙwari misali suratul baqara baqara ba saniya ba ce haka suratul an'ami an'am dabbobi dabbobi dabbobi hifzul an'am
haka suratul nahli kaga zuma suratul namli kaga tururuwa to akwai suratul ankabut to haka za ka ga kuma suratul adiyat dawakai ko to wannan sura ita ce sura ta 29 a jerin lissahin surori na alkur'ani kuma ita surai a zance mafi rinjaye na malamai makiya ce gaba ɗaya idan ce zance mafi rinjaye akwai wanda ba mai rinjayen ba waɗanda suke cewa madaniya ce akwai kuma wanda suka ce a'a akwai ayoyi na farko-farkon ta su madaniya ne har zuwa aya goma sha uku sauran kuma makiya ne akwai wanda suka ce a ayoyinta ne na ƙarshe madaniya ɗin na farkon makiya ne ba ma dai zancen da ya yi kowanne inganci gaba ɗayanta makiya ce za mu yi mu ya sanya aka samu saɓanin makiya ce wasu ayoyin ko madaniya ne saboda an yi maganar munafukai kuma kun san galiban ayoyin da suke magana akan munafukai surorin mine ne madaniya ne wannan shi ya sanya sai suka ce kenan tunda ta zo da ayar munafici ashe madaniya ce to amma malamai masana alkurani suka ce a duk ayoyin da suka yi magana akan munafici madaniya ne amma akwai aya kwaya daya ko sura kwaya ita ce wannan surai da ita kuma ta yi magana ne akan munafici amma ita makiyya me ya sanya kamar ishara ce ake yi manzan Allah zai koma madina kuma ga abin da zai faru a madina shi yasa aka bada labarin tun kan yazo kuma kun san Qur'ani da irin wani labarin aiko a sanar da abu kan yazo kamar yadda duk inda kaga an yi magana al-marad irin su fi qulubihim maradun su ma za ka same su waɗannan surori ne madaniya ne amma akwai sura ƙwaya ɗaya da take ɗauke da wannan kalma ita kun makiya ce wacce ce surai a'a ai mai kwara makiya ce muna magana wannan madaniya ce muna magana mai ɗauke da maradun amma kuma wannan makiya ita ce suratul mudassir inda Allah ya bada labarin wa majalna sahaban nari illa malaika har zuwa yake cewa والذين في قلوبهم مرض هيت والكافرون kaga alladina fi qulubihim maradun
wai abun nan Allah ya jara nan
alladina fi qulubihim maradun dinnan
ya haka nan
kenan kaga wato surai makkiya ce amma ta yi magana me ta yi maganar wani abu da zai faru kamar yadda aka yi maganar munafici sannan ita wannan sura in ka kalle ta ka fahimce ta tana baya labarin ƙarhin imanin sahabban annabi na farko wanda baka da wani mai imanin da ya kai su kuma wannan yake warware maganar 'yan shi'a da suke nuna cewa wai a cikin sahabbai akwai wasu da ba na kirki ba kuma musamman a waɗanda suke zanawa cikin wanda ba na kirkin ba na farko-farkon da suka karɓi musulunci a makka irin sai na abubakar irin sai na umar irin sai na usman to jama'a waɗannan mutanen a lokacin da suka karɓi musulunci ban ga abin da za ka yi sha'awa ya sa ka musulunci ba matuƙar ba imani ba ne gare ka domin a lokacin nan musuluncin nan bai da ƙarfi musuluncin nan yadda aka ga dama ake da shi yadda aka ga dama ake da shi wahala ake sha wannan kuma tabbatacce ne a cikin tarihin musulunci mutum nawa aka kashe amma ribin yasir baban shi yasir da mahaihiyarsa sumayya me ya faru gare su kashe su aka yi kuma kisan da ba a ta'oma ɗan adam ba na cin mutunci manzan Allah yana garin ya san ana wulaƙanta su amma babu ikon hanawa saboda kafirai suke cin karansu ba babbaka abinda kawai manzan Allah yake ce musu ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan yasir alƙawalinku aljanna iya abinda manzan Allah zai musu kenan bilal sanda ake shanya shi a rana tsakiya kan dutse tsakiyar zahir rana ana ɗora mishi dutse yana neman kwasa mishi gaba ga musulmi suna kallo ba sai ta su yi wani abu ba to a sannan idan ni da kai ne mun isa mu imani mu da da ta gyaru aka gama gini aka gama rabta aka sa kilim aka yi komi muka zo cin abinci cikin gida tubus yanzu wanda ya imani a irin wancan zamanin ne za ka raka tunanin wai haka raka cewa wai kai kana bincike akan imani shi kai ba a bincike ba naka kai za ka yi bincike akan na wani kuma kadiba mutanen nan to wannan in kadibi sura tana nuna wato in ka ɗibi sura tana nuna mana ai haƙuri da Allah da shi ya kan ya da gara abin da ka ko yau ka sashi a wuya saboda wani lokaci shi ƙara idan ka dubi sura tana nuna mana ƙarya ne waɗannan maganganun saboda ni kuma sannan sura tana nuna mana ƙa'ida sunna ce ta ubangiji sai ya yi jarrabu bayan Allah ba yadda za a yi mummune su yi imani haka kawai Allah bai jarrabe su ba ba zai yi ba bal ma gwargwadon ƙarihin imanin ka gwargwadon da Allah ke jarraba ka shi ya sanya annaba suka yi kowa shiga jarraba akwai wanda aka jarraba shi kamar irin na annabi ibrahim da ka jewa shi wuta kai an taba jewa ka wuta yan garin ku duka hadda mahaihinka da mahaihiyarka su amince a kashe ka kawai don ibada an taba yi irin na annabi nuhu an taba ma irin abin da aka ma manzan Allah an taba ma sannan manzan Allah sanda aka mushi aka ce wane lokaci ka shiga cikin musiba na jarrabawa amma dai abin da yi wa gaskiya bai rage bane kawai
shin zamanin yakin uhudu ka shi haduwa da jarrabawa ko kuma zamanin wannan sai ce inda ya haduwa da jarrabawa shine sanda ya je ta'if sanda ya yi wa'azi ya yi wa'azi aka tara duk ‘yan garin suka biyo shi da ihu ana zanga-zanga ana jiho shi da dutse don Allah ka taba gama da irin wannan da ya zo wani wuri yana hutawa sai mala'ika jibiri ya zo tare da wani mala'ika jibiri ya ce manzo Allah ka ga wannan mala'ikan iya duk dutsen da ka gani shi Allah ya mallaka ma shi ne ministan duwatsu Allah ya turo shi ne ya ba shi aiki idan kana so ya yi ruwan duwatsu a kan wanda suka ma abin nan da su da mutanen makka Allah mushi izini sai manzo Allah ce a'a ni da in ni zaɓi ne aka bani ba haka za a yi ba a ƙyale su in su ba su musulunta ba ƴaƴansu ko zuriyarsu sai su musulunta kuma wannan zuriya ta su manzan Allah da yake fatan su musulunta kuma suka musulunta sai kai kace baka yarda musuluncin su ba kaga ka ce fatan da annabi yayi bai cika ba domin kaga Amr bin As dan waye dan Asi ne bin waye babban makin manzan Allah ne uban shi amma shi fa to kai daga cikin wanda yan shi'a suke cewa bai kafiri ne bayan kuma manzan Allah ya ce kar a hallaka uwa don ‘ya'yan musu musulunta sun musulunta ka ce kai ba karba ba wani kai waye dani waɗannan dai za mu ga irin waɗanda sauran abubuwan da ke karantawa sai Allah ke ciya ni a karamar kallon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نعم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya bude surar da harfa guda uku alif lam mim wanda sura shida ce Allah ya bude da irin wannan akwai bakara akwai ali imrana ko sai kuma wace sai ita wannan sai rum sai lukuman sai sajada su shida kenan ko wanda duk da alif lam mim ne wanda wannan harfa cikin 28 ko da tara sha hudu aka yi amfani da su wajen irin waɗannan in ka yi duba za ga harfa goma sha hudu ne aka yi ta maimaitawa waɗannan Allah ne ya san me yake nihi da ka waɗannan harfa iya shi ne fatar ta yi kowace inganci Allahu a'lam bi muradihi sai Allah ke ce a hasiban nasu an yi tura ku an ya kulu amanna yanzu mutane suna tsammani zato suke a tunaninsu a kyale su don kawai sun ce mun yi imani wahum la nuna ba za a jarrabe su ba haka kuke tunani Allah ce in haka kuke tunani ku janye wannan tunanin don ba shi bane sunnar Allah a bayan Allah na halarci asiban nasu mutane amma a nan yana nihi ƙauman minal mu'mini wasu mutane daga muminai a nan mutane muminai kamar yadda ake da Allah ya ce mutane amma na nihin muminai wa idza qila aminu kama amana nasu kaga annasu anan muminai amma wani in ya magana annasu yana nihin ga magarin mutane amma anan yana nihin muminai to yanzu anan yana nihin muminai suna nihin idan kawai suka ce mun yi imani shi kenan salim alim ɗiya ta sha ba wani abin da zai biyo ba idan wannan ne tunaninka to ba haka Allah ya tsara ba Allah riga ya tabbatar in dai mumini ne kai sai ya jarrabe ka kuma kaga Allah riga ya tabbatar ba zai fasu ba don haka nan wannan aya a kan suwa take wasu malamai suka ce asbabun nuzul dinta sun kawo maganganu guda uku suka ce na farko ta sauka ne akan Ammar bin Yasir da aka kashe iyayen shi da uwarsa da ubansa sai wannan aya ta sauka dan ta nuna mushi kar ya samu damuwa haka daman al'amarin Allah yake wannan ba rage mishi daraja bane ƙara mishi daraja ne saboda uwayen nan nashi guda biyu su ne ‘yan adam na farko da aka kashe a wannan al'umma ta manzan Allah saboda addini su ne wanda suka fara mutuwa suka fara shahada a ce mahaihinka ya fara zama shahidi kakkaba a cikin al'ummar manzan Allah yaya daraja ce daraja ce wasu ka ce a'a ai wasu mutane ne a makka su ba su yi hijira ba sai sahabbai suka rubuta mushi musu takarda cewa idan kuna makka ba ku baro garin kafirci ku dawo nan cikin madina inda manzo Allah yake ba mu fa muna da tuhuma akan ku dan haka yayin suka shirya suka yi hijira kuma kun san idan za a hijira biyo ka ake a ce ko dai a kashe ko a mayar da kai su kuma suka ce in ku aka biyo su to hedi abinda za a yi ayi aka kuma biyo su su suka tsaya kafirai suka tsaya aka yi kare jini biri jini akwai muminan da aka kashe akwai kafirai da aka kashe kowa ya ji bar daɗi kowa da ɗan wanshi aka yi faɗin ɗan basakwaci basakwaci yadda ɗan wanshi ake faɗa da aka daku irin rabuwan da ake sai marasu rabo suka zo suka rike wani ya ce a ba ka rike ni ba in wadda na kaji haka ya kaji ba mu sake yi to kaga lokacin da kafiran su sun yi abinda suka yi mu'minan su sun yi abinda suka yi kafirai suka kura su koma garin su su ma mu'minai suka kura suka tafi Madina kenan wannan wanda aka kashe wannan su ne da suka je ayat ta yi magana akan su wasu suka ce a'a akwai wani mutum wanda ake kiran shi ina ga mu'unaj ne ko wanda ne maula umar bin khattab wanda da aka zo yakin badar shine mutum na farko shi da aka fara kashewa shi kuma a wurin yaki ba wai a tarda ka dan addininka ba wurin yaki shi ya fara zama shahidi a duniya sai manzo Allah ke cewa shi zai fara zuwa bakin kofa aljanna yana jira in an bude shi shahidi in za su fara shiga shine jagoransu wasu ka ce da shi ake wasu malaman suka ce da su waɗannan ake kuma da mu ake da kowa ake don wai bata tsaya akan wani ɗan adam kwaya ɗaya ba kowaye kai akwai abin da za ka haɗuwa da shi ko dai gallazawa daga cikin gida ko daga waje ko daga hukuma ko daga malamai ko daga almajirai ko daga abokan aikinka ko daga wanda ba abokan aikinka ba ɗan adam dai ka zama musulmi ka zamana lahiya komin ka tafi daidai ba zai yi ba wata rana in ta yi kyau wata rana ba ta yi ba kawai abin da ake bukata ka yi haƙuri ya zamanto wannan abin saboda Allah ne aka mashi kuma ka daure haka tahiyar take wannan abin sai zai maka sababbi ya samu lada ai haka Allah ya sha faɗa a cikin wasu ayoyi yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ke cewa shin wai asiban na wannan am hasibtum zato kuke an tadkhul jannata ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum irin abin da ya samu muminan farko annabawa sun sha wahala amma kai ka zo ka sha wahala ba yau daraja ka hisu kirki ka hisu kokari ka hisu Allah bai hisan su da kai ba tunda kaga sun sha wahala to haka tsarin addinin yake sai an sha wahala yau abin banza ma ana shan wahala a demokuraɗiyya daga ce a daure an kusa kai ga cin maguri ne ko ba kai ba kuma ba dole bane ka cin maguri amma abin da za a samu aljanna wannan fakon gila ce zaka samu ko wani dan firede ne za a maka in an maka ka daɗe ba ka daɗe ba an ci nasara ba a ci ba amma ka daure a ci gaba da yi sai a addini Allah ce na farkon nan sun haɗu da matsatsalo wahaloli da dama a wani wurin sai yake cewa amma sirtum an tutura ku walan ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabiri ko kuna tsammanin a kyale ku tun kafin Allah ya bayyanar da masu kokari masu jihadi daga cikin ku kuma wa ya'lamu as-sabiri Allah ya bayyanar da waɗanda suke da hakuri a cikin ku domin idan wani abu bai zo baya za a gane na gaskiya na ƙarya kuma Allah ke cewa wa maka lawo da yadda mu'minin alama antum alaihi hatta yamidal khabisa min at-tayyib bai yi wa Allah ya kyale mutane akan abin da suke kai dan sun yi imani a kyale su kawai da mai karhin imani da mai rabin imani da mai cikakken imani da mai kwatan imani da mai kashi biyu cikin goma cikin ɗari na imani duk a tahi kawai masu imani sunansu Allah sai ya kawo an jarraba makaryaci ya bayyana mai gaskiya ya bayyana ɗan duniya ya huto hili an san ba da gaske yake ba mutumin kirki ya huto hili an san da gaske yake haka Allah ka'idar da ya sa kenan Allah ke cewa a kyale su wahum la yaftanu dan ba za a fitire su ba Allah ce ina wala qad fatanna wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ke cewa tabbas mun jarrabi waɗanda suke kafin su kamar yadda muka yi magana annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Lut annabi Hudu annabi Salihu annabi Shu'aibu annabi Musa, annabi Haruna, babu wani annabi, don Allah idan wannan annabawan kakkabsa annabi Isa aka gewaye gidan shi, kashe shi ake so a yi. Annabi Isa, yanzu idan waɗannan Allah ya jarrabe su kai kawai. A ba zai yi ba, Allah ce tun da muka jarrabe na gabaninsu, mun yi haka ne, fala ya alaman nan lahun dari na sadaku, don Ubangiji ya bayyana waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu. dama Allah ya sani ilimin da Allah yake ni ku da ku sani ba sai ya ka wata jarraba ya huto muku da wana makaryaci ne wana dan duniya ne wana na gaske ne wala ya alamannal kazibin kuma Allah ya bayyana muku cikakken makaryaci gashi yayi magana imani amma ba da gaske bane sai Allah ke cewa bi أما حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah ke cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka tun daga kafirci fasikanci manya-manyan kaba'irai da bidi'o'i da abin da suka ga dama suna nihin ne su waɗannan an yi su biƙuna za su kubuce mana ne mu gaza kama su tunaninsu za su tsere mana za su iya tsere ma ni- wannan azabar Allah za su iya tsere ma kamun Allah ba zai yi ba Allah ce to sa'a ma ya hukumu in ko haka suke tunani hukuncin da suke yi na za su gagara su yi wayo su ɓadda sau a gagara gano su to kayi kayi ta banzai kayi mummunan hukunci saboda ba ne gagara wani mutum ya ce ma wani malami ya ce da Allah ina so ka mini nasiha ya ce to babu lafi ya ce ba dewa ba zan baka uku zanu ma ya ce to ya ce in ka san za ka saba Allah kar ka yi a inda mallaka Allah ne ka tafi wurin da ba mallaka Allah ba ne kai kayanka ya ce ai babu ya ce to in ko ka san mallaka shi ne kar ka same shi ya ce to na biyu kar ka ci abincin shi kar ka sha ruwan shi kar ka shaƙi iskan shi ya ka inda duk wannan ba na Allah ba ne ce babu wurin ya ce to na uku in ka san za ka taɓa Allah in an kira ka lahira karkayi in mala'ika ya zo zari ido ka ce kai karin karin mai fito in ganka ya ce ai ba zai yi ba ya ce to in ku ba zai yi ba nemi ku gyara da Allah a nan duniya in dai ba inda ba inda zaka je ba mallaka shi bane duk abin da zaka yi amfani da shi nashi ne baka iya bakiyawa in an kira ka to tun da aka kira ka ka gaza ka hana kanka yau ai aka je can inda za a kai ka baka iya hana to me ya kamata ka yi faɗan ya yi ka sai ka nemi gyara ya za ka nemi gyaran bi abin da ya ce a yi sai ka huta ma kanka haka ne ko ba haka ba ne da haka ya ce sa'a ma ya hakumu wannan abin da suke hukuntawa ya yi muni kada ku yi aila ya hasiban nan ladina lam yadkhulu fil i- fil iman kada waɗanda imani bai riga su ya shiga cikin cikin zukatansu ba wai su yi tsammani annahum yatakhallasuna min hadhihi nikima za su iya samun tsira daga wannan azabtarwa ta ubangiji kasu ma tunanin haka Allah ce in wannan ne suke tunani sa'a ma ya hukumu ba za su kuce mana ba hukuncin da suke yayi muni zatansu alhukuma ana azannu abinda suke zato Allah ce yayi muni sai Allah ke cewa mi من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم man kana yarju lika Allah wanda yake fata yake kwadayi yake da kyakkyawan manufa ta haduwa da Allah yana son haduwarsu da Allah ta yi kyau kun sani akwai haduwa da bayi za su yi da Allah wanda kowa ya yi wa gani da ake cewa man kana yarju lika a rabbi wannan allika ɗin da za a yi tsakankanin Allah da bayan shi mutumin banza za su haɗu da Allah na kirki ma za su haɗu da Allah kalar haɗuwar ce ta sha bambam shi mutumin kirki Allah zai yi gani da kai kai ɗaya ba tare da kowa ba sanda yake ganawa da kai kuma yana ganawa da kowa ba irin na ɗan adam bane sai wannan ya shigo an kare wannan ya fita a'a sanda ake gana da kai kuma kowa a lokacin ake gana da shi kuma baka baka san ma ana gana da wani in ba kai ba wanda za ka gane ba ka iya gane ya Allah yake ba kai ne wa da hula sharika la to yadda ake ganawa da masu imani sai Allah ya kirayo mumini sai ya sanya wani hijabi shi muminin ba a ganin shi ta halitta ba ta ganin shi daga shi sai ubangiji sai Allah ce wane sai ya dauko lahihikan shi da kanana ya ce ran na da magaran wata mace ta wuce na ga ka kalle ta baka san na hana ba ka san ai lahi ne ko ce eh. to ran nan ai kayi kaza kayi kaza raka hudo kananan lahi sai ki hudun manyan sai wannan bawan ya sare an yi tazanin lahika amma hudu ƙananan ne shi kuma ya san akwai wanda suka hizo banda kallon sun taba haduwa ma ya yi wani abu amma ba da abin da ya ba yanzu ana magana kallo to- to- tun a kallo am- ya- ya- yana ganin ya ya shiga tashin hankali sai Allah ce san da kai wannan abin na tona ma asiri ya ce "A'a." amma da na ga dama da na wanda saka to na ruha ma asiri eh to nan ma na ruha ma asiri dillahin nan da kai madadin shi a rubuta maka lada goma ka tafi aljanna sai ce ya ubangiji yo ai tunda haka nan ne kaga yanzu ya samu dan magana yo ai banda kallon ma ai mun kwanta ko ai baka ba shi kuma ya yi girma to ya za a biya ni karami ba a ka babban a biya da Allah ce a ka a biya a dai sabka lahiya Allahu akbar sai a biya shi ya wuce to kaga sun gana da Allah wani bai shi ba cikin riyin asiri wanda shine liqa'i tsakankanin bayan Allah na kwarai muminai da ubangiji to akwai kuma liqa'i da ake tsakankanin Allah da wanda ba na kwarai ba su kuma Allah zai sa mala'iku su daga kan gaban jama'a duk duniya suna gani ba wai mutane ba ‘yan garinku suna gani wanda suka mutu ba san ba an aihe ka sai wani ya tambaya wancan da aka daga kwaya arka ciya zuriya wana dan wana kusan shekara dubu tsakanin mutum arka ciya shi kanka ne da daga inna lillahi wa inna amma ko Allah wadaran shi ni ya mana haka yanzu ka aje ma a ce ni ma ina da matsala a cikin ka amma dai Allah tsini ma albarka ko to shi kafiri sai duk duniya ta yi shi yasa mala'iku suna cewa in aka wai kulli ash'adu ala la'anatullahi al-kadhibi sai ce Allah tsine mana sai kare ta Allah to wannan ganin da Allah da wancan na sirri da wannan da aka tona ma asiri kuma dillahin ka aka kama ka da shi wanne kake so a yi haba nalihin asiri nake shi yasa Allah ke cewa faman kana فمن yarju liqa كان rabbih يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه shi yasa Allah أحدا ke cewa faman kana yarju liqa rabbih wanda yake kaunar haduwarsa da Allah ta yi kyau ba katta baci ai mun san ba katta ko kwarai fa ko mun san kyakkyawai to in waccan wanda za a ma rihin asiri lakin da kai a yahi a maida shi lada a biya ka ita kake so to daga nan duniya zaka dauki mataki sai ce fali ya amal amalan salihan da aikin kirki wanda manzon Allah zo da shi daga ka zama dan bid'a ka ka ka ka- ka hutar garje ne subhanallah shi dan bid'a ya huta da garjeniyar da za a yi da za a yi ta sulhu tsarin sulhu yana da gaba biyu na farko kakka zama dan bid'a bi bi annabin da aka aiko maka ya sa ka ka ha- ya- ka aikata ya hane ka ka hanu ka yi aiki da karantarwar shi ka hanu da han- hanuwar shi to yanzu ka kulle yarjejeniyar da Allah ta haduwa ta yi kyau na biyu wala yushriku bi ibadati rabbi ahada kar ka hada Allah da wani a cikin bautai ma'ana in aka ce shirka ana nihir riya ita ce shirku da asgar to ai ba sai an ga maka ba akbar din ita ba a santa ita za ka fara bari kan nan ka bar asgar din kenan in kai ba mushriki bane ba dan bid'a bane to tabbas za a samu ganawarka da Allah za ta yi kyau amma dan bid'a ne kai kasir gumin dan bid'a kana zagin sahabban mandan Allah kana kafirta su kana bautar Allah da karantarwar wani ba annabi Muhammad ba ka raina ta annabi Muhammad kana gabata da falala kana gaba an samu zuwa aljanna ba kai tsaye sai wani wanda baka ba sani ya kila dan wuta ne
sakare kawai haka to wallahi karka je karka yarda karka yarda faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ina jin wannan aya ce ko ba aya ce aya ce an a kawo qur'ani take ko ba qur'ani take ba kafa karshe daga dirim na zo ita wallahi karka yarda to wannan shi ake nihi da ganawa da ubangiji to anan shi yasa Allah ke cewa man kana yarju liqa Allah ai yanzu mun san haduwar Allah ko wanda yake kwadayin haduwarsa da Allah ta yi kyau dan ko ka ki bata yi kyanta ta in ma baka so ba kun haɗin memunin to kar ka so memunin sai Allah ke cewa inna ajalallah tabbas alƙawalin Allah da ya sanya na haɗuwai la'at abu ne mai zau ka sani wanda yake da kwaɗayin gidan lahira wa'amila salihati ya aikata aiki na kwarai wadda jama inda Allahi minas sawabi ya kwaɗaici abin da ke wurin Allah na lada alyadini mai girma fa inna Allah sa ya haƙaƙu ma'awanar ja'ahu tabbas Allah zai tabbatar ma fatanka fai wa fihi amalan sai Allah ya cika ma mutum aikin shi kamilan muwafiran cikakken cikawa fa inna zalika ka'inan la muhalata wannan kuma abu ne tabbatacce ba za a saba ba me ya sanya li annahu sami'ud du'a shi Allah mai jin roƙon bayi ne basirin bi kullil ka'inat mai gani ne ga dukkanin halittu gaba ɗaya sai yake cewa ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد duk mutumin da ya yi ƙoƙari ya yi jihadi menene jihadi ba jihadi bai tsaya ba akan ɗaukan makami kashe kafiri kadai a'a jihadi ya shiga cikin abubuwa da dama idan kana jahili jihadin ka zama mai ilimi a yau baka iya ba alwallah baka iya ba fatiha kai ma ba musulmin kirki bane baka sai da ake bautar Allah ba dan ka kashe kafiri dan uwa ne ya kama dan uwa ba ka da wani ladar da ka samu yanzu jihadin ka kai ka nemi ilimi ka sani ko? idan kana ɗan bidi'a jihadin ka ka fasa bidi'a ka koma ɗan sunna in kana mashirki jihadin ka ka zaman to muwaƙi kana cin amana jihadin ka ka zaman to mai adalci in kai makaryaci ne jihadin ka ka zama mai gaskiya kenan jihadi ya shiga ko'ina to wa man jihadi duk wanda ya ƙoƙari na gyara kanshi ya gyara wannan haduwar shi da Allah da zamantakewar shi da ubangiji yayi ta kokarin haka fa inna ma yujahidu li nafsihi tabbas yayi wannan kokarin ne dan kansa ma'ana sakamakon abin da zai samu na kokarin shi bai shafa an gane ko da haka ya wannan man amila salihan fali nafsihi wanda ya wani aiki na kirki dan kanshi ai man amila salihan fa inna ma ya'udu nafi amalihi ala nafsihi wato amfanin aikin zai koma kanshi fa inna allaha ta'ala saboda Allah mai girma da waya ganiyun wadatacce ne bai bukata komai an af'ali ibadihi akan aikin bayan shi walau kanu kullihim ala atika qalbi rajul inda duk mutane za su zamanto daraja imaninsa ta kai daraja imaninsa yana abubakar dukkan kuma zamanto imanin mu kamar na abubakar ne Allah ba zai karu ba mu ta shafa idan kowa ya koma kangare shi irin ta iblis ce kakka dauka wannan tawayen da kuka zai cuci Allah kai ta shafa a yau sai Allah yake cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين عملوا الصالحات waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai duk mutumin da ya aikata aiki na kwarai aiki na kwarai mun gaya muku shine aikin da manzon Allah ya koyar sunna ita ce ake kira amana salihan dan bidiya ba ma amana salihan bane saboda me ita ba salihi bane bare aiki shi zama amalan salihan kuma manzon Allah shine shugaban salihai shine shugaban waliyai shine shugaban mursalai shine shugaban manzanni shine yafi kowa to dan me aikin shi zai zaman to ba shi bane amalan salihan wanda ya aiki da karantarwar manzan Allah Allah ce la nukaffiranna anhum sayyi'atihim tabbas za mu kankare musu miyagun ayyuka da suka yi domin inna da hasanati إن الحسنات يذهبن السيئات lalle alhasanat kyawawan ayyuka suna rushe miyagun ayyuka da aka yi domin Allah ya yi magana cewa idan kuka yi sallah ku tsai da sallah sallar za ta rusa abin da ya aka yi kafinta shi yasa manzon Allah yake ce mana sallar azhar in aka yi ta lahin da aka yi na saga'iran lahi daga sallar asuba zuwa azhar in aka yi azhar sai Allah ya yaɗe wanda aka yi daga azhar zuwa la'asar la'asar sai ta rusa shi wanda aka yi daga la'asar zuwa magriba aka yi magriba sai ta rushe shi wanda aka yi daga magriba zuwa isha in an yi sallar isha sai ta rushe shi wanda aka yi daga isha'i zuwa asuba in aka yi asuba sai ta rusa shi ba wannan ba alwala in kai duk inda ka wanke sai ya rushe zinihin da aka yi da wannan gabar wannan wankin ya wanke lafiya haka al'umma annabi take da falala yaushe ma kai kasan falala ga shugaban masu falala annabi Muhammadu kai da ƙarya ce kake yi haka nan idan juma'a ta zo sai ta rushe abubuwan da aka yi asabar ladi litinin talata laraba har alhamis to babban kaso da za a yi babban rushewa da za a yi idan ramadan ya zo sai a ce to duk lahikan da aka rusa manyan da ba su rusu ba yanzu ramadan da ya zo a raka bibbige su ana rusa su ana maida su lada shi yasa in ka ga mutum cikin wannan al'umma ta annan muhammadu aka je lahira ba dan aljanna bane kai ya kai mutumin banza wannan mutum in kai niyya alheri ho baka yi ba sai an baka lada biyu ladan niyya tun baka yi ba fa in kai niyya sharri in baka yi ba an rubuta ba in ka daina a rubuta maka ladan kai niyya za ka yi banna ka hwasa shi sharrin ma in ka hwasa shi lada kake samu bari in ka aikata a baka sau goma wani a bashi sau ɗari wani a bashi ɗari bakwai wani dubu bakwai wani miliyan bakwai haka za a yi talinka gwargwadon yadda ikhlasin ka yake amma wai a waye gari ɗaya laihi da za a rubuta ka wani haye laihi dubu sattin kan yi abin kirki da rubuta min goma wanda idan ka ce kai kalli ɗan wanka musulmi ka ce assalamu alaikum kai fara'awa lada goma za a rubuta wai ga wani mutum wannan abin ya yi a haidai ce askis ke zai ce karkace assalamu alaikum dan ni ban san ka samu alheri karami ko babba kai kuma mutumi na ne ce mishi banjuru ya ce saba kuma in yayi magana ka ce shagi mafiyaci kaga dai to dan Allah wannan al'umma wace al'umma kai ta daraja lanu kaffiranna anhum sayyi'atihim za mu kankare masa sayyi'atihim kurakuransu yo anan kadai aka bai Allah ce ai ba mu kare ba wala najzi annahum ahsana alladhi kanu ya'malu wala najzi annahum kuma wallahi za mu saka musu ahsana da mafi kyawun alladhina ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa to mu biyan da za mu su fiye da haka Allah akwai daraja ta kai wannan in kai abu ɗaya sai a maka biyan lada dubu shi yasa Allah ke cewa inna Allah la yadlimu mithqala dharratin inna Allah la yadlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima lalle Allah baya zalimta bawa ko daidai da kwayar azzarra ne ba zai bi zalimta ba wannan zarra ita ce abin da yake komi kananta Allah ke cewa wa in taku hasanatun idan abin da kai kyakkyawa ne kamar ƙwayar darra yake yo da ifuha sai Allah ya ta linka ta ya yi ta linka ta ya yi ta linka ta ya yi ta loda mata tilin lada wa yi uti min ladinhu sai Allah ya kyauta ta musamman ita kyautar daga wajen shi ce bai ma sa ba wani wasu ɗan wani ajaran azima lada mai girma zai baka mai girma ya ce zai ba da abu mai girma gwargwadon girman mai girman za ka kalli girman to wa zai iya gane girman Allah to wa zai iya gane in Allah ce abu babba ne kadiba duk duniya Allah ce bata kai ba darajar hukin sabu to he Allah duk duniya da kai a ciki kake gidanka a ciki yake darajar ka a ciki take mulkin ka a ciki yake kaza dinka Allah ce duka in an auna su wajen mutunci da daraja hukin sabu ya hita nauyi to he Allah ya ce to zai bada babba to babban nan ba za ka iya gano shi ba bari audawa da girman ka kai in aka ce abu babba kai kila jika ce dan ita ka mallaka ita ka iya yo ko a duniya yanzu idan shugaban kasa ya aiko ya ce ka ina gaida alarma abubakar na ji shi wallahi mutumin mu ne amma gwamnan jihar da baka ka ce ma alaran ma abubakar ya nan wani ɗan gajeren malami ka kira shi ka ce ina son gani shi zan mushi babbar kyauta to wallahi gwamnan da magana ya raka shi tunda shugaban kasa ce ya zo kuma babbar kyauta za a mishi ya tabbata ba jika ɗari bace ba miliyan ba miliyan ɗaya bace ɗan rakiya masu ya samu manyan mutane kuma ko wurin ka zo ce da Allah an kira daga mai gashi an ce za a yi amma firadiran ne ce in je ba da ramcen kudin mota kuma an ce ka in wuce jibi kai ka bashi ko baka bashi ba da gudu za ka bashi har ce ka to kamata ka karɓi miliyan ɗaya saboda ka bari a gidanka don ka je da wannan gama aran mota ta to amma kila in wani mai sai da doya ne kiran shi ya ce zo ba mai ban kyauta in ya je wurin gajiya za ka to ai hindan doya ce a nan da baka da mayan baka ka yi hakuri kawai yanzu dai kudin na mu ma babu su a hannunmu ba za ka bashi ramce ba saboda wanda ya ce zai bashi abin babban abin karami ne amma in babbe ce zai bada babba ne to Allah ce zai bada wa milladinu daga wurin shi ajaran azima babban kyauta babban lada wallahi ba za mu iya gane ladan ba sai Allah yake cewa mi wa wasaina al-insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah yake cewa wa wasaina al-insana Allah ya yi ma ɗan adam umarni shine wasiya umarni mai ƙarfi da ba za a janye shi ba ba a ɗaga ƙafa ba ba za a sauƙaƙa maka ba gawa biwalidaihi ga iyayen da suka haihe shi uwashi da ubanshi husnan irin wata kyautatawa da ba a ma kowa ita sai su ba sun yi tarayya da wani ba girman uwaye ba su tarayya da shi da sarkin gari ba su tarayya da shi da ko malami ne kai komin malincinka baka tarayya da uban mutum wajen girmama da za a mishi girman ka na malam yana nan amma ba kai ba girman tsohon shi ba kai ba girman tsohuwar shi domin addu'an malaman Nijar duka in suka baka addu'a tsohuwar ka in ta ce Allah maka albarka ta cinye waɗannan malaman dukansu ana ba da kissa me ingancin ta Allah ne masani cewa duk ta'addancin da fir'auna yake yi Allah ya daga mashi kawa ne dan uwarshi da rai kuma shi yana ma uwarshi abin kirki ya mata duk abin da take so ta ce Allah kiyaye ka Allah tsare ka to addu'ar da ta yi sai Allah ya bashi tsaro duk da ya san ya kama shi ai ya san uwar ta ranar ta kare ko shi Allah gauga yake gama addu'a ki in kin wuce mun hadu da shi ladda bakin an ce daren da uwar fir'auna ta cika shi kuma daren nan ban mai mishi addu'a Allah ce to ina mai ma addu'a yau dai baka da kowa ko kamo mini shi ashe fir'auna ya sami mi ya sami kenan ko duniya kake tsokaci inda iyayenka rike su yi musu abin kirki sai ai ta fafatawa da kai ɗan duniya su rasa me sirrinka wannan tsohuwa in ta ma addu'a wallahi wane ya yi jifa ba ta ci ba wane ya yi kaza ba ta ci ba boka ya ka hari bokan banza malam ma ga an gagari ne bare boka amma idan ana so a ga bayanka a ziga ka ka saba ma uwarka ko ubanka an gama da kai Allah ke cewa mun yi wasici mai karfi ga dan adam game da uwar shi da uban shi kyautata musu irin kyauta da bai mawar in ba su ba wanda ya hi ubanka daraja kawai ya Allah da manzon shi su in suka ce ba a tambaye uba ya yarda ko bai yarda ba sai ke cewa wa in sha hada wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudhihuma idan amma iyayen nan naka duk da darajar su idan suka yi jayayya da kai akan kashi kai hada ni da wani ka zama kafiri kai bautar wani ba ni ba ba Allah ba ka sabawa annabi dan girmama wani Allah ce anan fala tudi ba sun shiga gonar da ba ta saba ba a musu biyayya wannan aya malaman da suke ka asbaru suka ce ta sabka ne a dalilin sa'ad bin abi waqas ɗaya daga cikin mutum goma da Allah ya ce ya ba su aljanna ba sai sun mutu ba sun kai daraja su samu aljanna tun ba su gama aiki ba an fara jarraba ka ce kai sun ci jarraba ba sai sun karasa ba aka ba su diplom ɗinsu su ranar kiyama daga an je da mala'ika makan ne su da satifiket ɗinsu da kiransu na aljanna a ce akai akai banda kai banda kai kai abinda shi dai eh ba su sahabbai ba sai an kasa ba su su da kawai aljanna sun ce direct 100 bisa 100 to kafin ma a musulunta ya yi kowa kyautata ma mahaifiyarsa kuma mahaifiyar nan aka yi katari kafira ce da mandan Allah ya kira sai ya amsa kiran mandan Allah sai uwar ta ce a a wannan mutumin ba zan yarda da shi ba annabi muhammad din ita ce kwarai kwa sai ka zaɓa ko ka bi shi ko ka bi ni ya ce a a in kan mi haka da ke ta ce to ba saurara ka yi zan yi yajin cin abinci don in sha ma gori in tona ma asiri a ce ga wanda ya shiga addini uwarshi ta ce kar ya bar wannan addinin ya bari har ya kashe ta da bakin ciki na daina ci na daina sha sai ka bar wannan addinin kuma ba zan zauna inuwa ba rana zan shiga ta ko ɗauki azumin da ba azumi ba ta ci ta ƙi sha ta yajin cin abinci da yajin shan ruwa ta shiga rana tsohuwa menene haka ta ce ɗana ya shiga wani addini na ce ya bari ta yi ta kuka aka ce kai ka bari mana ce kai ba na bar babin annabi muhammadu in bi sai ya auna tsakankanin capacity ɗinta da capacity ɗin manzo Allah he gaba a gamawa ma na manzo Allah sai ya ce baba bari in gaya miki wani shawara ya ce ƙaddara ranki ɗari in ɗaya ya huta yake sayo ɗayan ɗaya ya huta yake sayo ɗayan to na tisi'in da tara in suka ƙare sauran ɗaya zan yi haƙuri shi ma ya ƙare ina tare da annabi muhammadu ko ki haƙura ko kada allah sake haƙura magana in bar manzan allah ba ta yi ba na zaɓo zama da manzan allah a kanki in ma me za ki a sabka lahiya ta yi shuru ta ce to shi daman wannan addinin aka shiga ba a fita ta ce ku kawo horo-horo bari yanzu rufa ma kai na asiri to sai ya tafi ya je ya tambayi manzan Allah wannan mataki da ya ɗauka yaya matsayin shi aikan ya je ma Allah ya ba da amsa Allah ce manzan Allah ga sa'ad bin abi wa ya zo can amma ga matsalar za ta kashi amma ha gaya mashi na yi umarni mai ƙarfi amma uwa da uba ihsani mai yawa amma banda in suka ce kar abi ka banda in suka ce kar abi ne wajen bina da binka bin abin da ka zo da shi ba ɗan adam ɗin da yake isa da babu wani ɗan adam kana tsoho to kar ka ɗauka don ka aihe 'ya'ya ka iya ce musu su bar Allah a'a haba tsoho kai ma ta akai ka ba Allah yanzu kai ma ya ce baka a wai ba magana a bar Allah ba baba eh kai ma zo a ba Allah yo ai in ka ce ni in aihe ka ina magana ce annaba adam aihe ka ina magana kara magana baba baba annaba adam ne fa yake magana in na yi rishin kunya kama annaba adam rishin kunya waye babban maras kunya kama annaba adam kama annabi ibrahim kama annabi nuhu kama annabi musa kama annabi nuhu kama annabi shu'aibu kama hudu annabawa dukkaninsu kama rishin kunya anya da haka ruhama kanka a fili tsoho zuwa ita hiya da kai tsohuwa zuwa a yi tahiya da ke wajen magana sinna za a ba annabi Muhammadu ba ja da baya za a ba Allah ba ja da baya amma duk wani abu na duniya kuma idan uba ya ce na wannan matar taka yau nake so ka sake ta aka ga da gaske ke to sai a sake ta komin darajar ta uba in ya ce wannan aikin naka bar shi wallahi aka bincika aka yi aka yi a ganar da shi ce sai ka bari sai a bar shi kana zamna a dabagar ce kai ban so dawo tasawa to kawai dole ka kuma tasawa yana da iko kawo kudinka gaba ɗaya miliyan goma nake so zan bada zan bada za a yi kaza za a yi kaza wallahi yana da iko ya kashe miliyan goma duka yana da iko bai yi ba yanzu haka in uban mutum ya tafi sata gidan ɗan shi in ya je yaye duka shi ba barawo bane da ɗan da dukiyar duka mallaka uban ne amma da ya ce a yi tsaye ya ce a a a nan mala'iku suke kami nan wannan ba ba jandaryo ne mala'iku ne ba kaka shiga cikin wannan rigimar shi yasa Allah ke cewa in suka yi yayi akan sai an yi shirka fala tu'ihuma sai kuma mi ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun saboda ilayya zuwa gare ni marji'ukum makoma kowa da kai da su da wani ma wanda ba su ba ni wuri na za a dawo ni kuma in aka zo zan ba mutum labari na ilimi akan abin da aka aikata kuma in hudu hukuncin abin sai Allah ke cewa mi wallazina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fi salihin wallazina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ke cewa lanudkhilannahum fi salihin tabbas zan shigar da su cikin as-salihin managartan bayi kaso na farko su ne annabawa kenan abinda musa wannan sa'ad bin abi waqas yayi Allah ya ce ai ma aikin kirki ne tunda annabi ya bi an yarda kai ku gane wa laqad fada man kana annabiyyu imamu wanda manzon Allah ne shugaban shi shine shehun shi shine babban alƙalin alƙalan shi ya zama mai babban rabo babu wani wanda za ka bi mafi daraja irin na manzan Allah wanda ya bi manzan Allah shi ya yi Ubangida kowa ya Ubangidanka to ƙasa yake da manzan Allah fala ƙadara illa duna ƙadara Muhammadu ko? ya ce babu wani ɗaukaka a duniya in ka same ta martaba ƙima sai in tana ƙasa da martaba annabi Muhammad inda za ka ta wurin annabi zai ga ƙasa take daraja din mai daraja fala kadara babu wata ɗaukaka illa duna kadara Muhammadi tana ƙasa da daraja annabi shehu ƙasa yake waye ƙasa yake wali ƙasa yake kai annabin ma ƙasa yake annabawan ma ƙasa suke faƙan nabi'ina fi khalqin wa fi khulqin annabawan kansu yana sama da su yake cewa fa ayyun nabiyin menene wannan bil hashimi yushabahu waye wani waye za a kamanta shi da annabi wani annabi ne sai aka tanta shi da annabin wannan na na banu hashim a annabawa hake nan ba a wai mutane ba ba a kwatanta wani annabi da annabi muhammadu yau kuma akwai wani mutum wanda shi ba annabin bane kuma shi ya isa duk mutumin da aka ce annabi ne fa in ka tattara wanda ba annabi ba duk duniya ya hisu to su kuma annaban ka tara su dukkan su annabi Muhammad ya su haɗu wuri ɗaya duka annabi ya hisu su karan kansu umarnin da aka ba su cikakken imanin su in annabi Muhammad ya zo za su bi shi shine cikon imanin su ba shi kuma ba zai ba kowa he a bi shi shi ne shugaba Allah ta'ala ya sa dace yanwa mun dan tsawaita saboda wanda muke jira suna gaka da zawwa tunda ina ganin sun kusa shigowa garin nan ko cigaba da sun ce suna eh tin da nan da mintuna sama da goma sun mutu dan bida kaga kenan suna gaka da hanya so muke koda ba za su yi karatu ba su gaisa da mutane dan a ga isar wasu dan saboda nan ne kamata mu jira su su zo mu kai su masarki insha Allah sai Allah ke cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi kadha billah wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Ubangiji yake cewa minan nasi waɗannan su ne ayoyi da suka yi magana a kan munafukai a kuma sura makiya ita kaɗai ce da ta yi maganan munafukai a sura makiya amma duk inda ka yi an yi maganan munafici to sura nan madaniya ce saboda a makka babu munafici saboda ni musuluncin baya da ƙarhi bare ka shige shi don wata manuwa duk wanda ka ga ya musulunta a wannan wurin kawai imanin shi da Allah da ƙaunar shi da annabi ce ta kashi balma wahala yake shi shi ya sanya sahabban annabi su abubakar ta kai kowa imani saboda su sun shiga imani sun shiga musulunci babu kuɗi balma su za su ba da kuɗin sun shiga musulunci babu mulki balma su ake mallaka sun shiga musulunci babu wata ɗaukaka balma walakanta su ake suka bar ma gidajensu aka kwace dukiyar saboda musuluncin nan saboda allah jama'a yanzu wanda ya wahala wajen gina abu ya za ka gama shi da wanda sai da aka gama ya so shi ya sanya shi ƙur'ani shi Allah da yake adalci gare shi ba haka ya yi tsari shi ba sai ya kasa al'umma gida biyu na farko muminai sai ya kasa su gida biyar na ɗaya ya ce akwai almuhajiru su ne mafiya garai da ya faɗi sukobinsu sai ke ce ula'ika huma sadiquna sai ce masu biya musu a daraja su ne al'ansar su ba su haɓai ne sai ce ula'ika humul mufilihuna kaso na uku sai ke ce walladina ja'u min ba'adihim waɗanda suka zo bayansu mu kuma menene matsayinmu kaga tun daga wancan lokacin har yanzu sai ke cewa yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai ka ce ni da kai aikin da aka samu musu addu'a mu roƙa musu gafarar Allah to sai kai kake zagin su kaga kishiya abinda aka saka sai na kaso na uku kenan ko sai ke cewa alabtar illadina nafaku sai munafikai sai na biyar wanne wannan alladina kafaru ya kulli ikhwani bil ladina kafaru kaga ashe kasan mutane nawa ne biyar ne akwai munafikai akwai kafirai akwai wa akwai muminai da suka zo ba su kai sahabbai ba ba su kai tabi'ai ba su kai ansar ba a cikin sahabban akwai muhajirai akwai ansar muhajirai su sai masu kullo daraja to galiban waɗanda ake yan shi'a suke zagi cikin waɗancan muhajirin da suke wannan shi ya sanya he muka ce wannan addinin nasu ba addinin da Allah ya yarda shi bane rusa addinin da Allah da shi ne suka zo su yi da sunan addini dan ba za ka rushe waɗancan da Allah ya gina ba ya ɗaukaka sai ce masu daraja ne kai baka da daraja wai kuma ka zo karkace a basu irishin taka ce kake ganin tasu basu da tasu ka san da mara daraja ya bai ga daraja wani wanda yake jin yunwa ba gani yake kwa jin yunwa wanda yake jin sanyi gani yake kwa sanyi ke wanda yake koshe gani yake kwa koshe ki shi ya sanya ba su da daraja ne suke ganin kowa ba ya daraja to wannan shine baka ga shi karatu bai da don haka nan waɗannan su ne ubangiji ke cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya ƙulu amanna billahi waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah amma fa'iza udiya fillahi idan aka cutar da su game da addinin Allah ya ala fitinatan nasi ka azabillah sai su mai da wannan abin da mutane kafirai suka musu na cutarwa tamkar azaba ce Allah ke musu ce wannan addinin ba mu shigo ba da kafar dama amma wala in ja'ahum
nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum amma idan da wani taimako ya zo daga ya shiga fidin musulunci sai ya samu ɗaukaka aka samu wasu kuɗi aka samu mukami aka bashi sai ka yace mun shigo da kawar da wannan shine addini wannan gaskiya ce inna kunna awalaysa allahu bi'alam bima fi suduril alamin Allah ce awalaysa allahu bi'alam bima fi suduril alamin yanzu ai Allah ne mafi sani abin da ke cikin kirazan bayi duk abin da ke cikin zuciyar bawa Allah kowa sani shi dan ya nuna maka in kaga mutun ya sha wahala daga Allah ne in ma bai sha wahala ba daga Allah ne kuma ba a auna imani da wahala ko rishin wahala a ba haka ba ake auna mumini yana shan wahala kafiri ya shan wahala mumini yana jin daɗi kafiri ya jin daɗi ba daga jin daɗin ko rishin jin daɗin ba ne a'a me aikin ka yaya alaƙarka da Allah da manzo take ita ce take gwada darajar ka a wurin Allah ko rishin darajar ka ina fata an gane da wannan sannan Allah ke cewa wala ya'lamanna Allahu wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu saboda Allah ya bayyana ma duniya masu imanin gaskiya wala ya'lamanna almunafiqin kuma dan Allah ya bayyana da almunafiqun wanda suke munafikai munafikai kowa sani su ne masu bayyana imani amma suna boye kafirci su kafirai ne a goye amma a harshe masu imani ne to ne su ake kira munafukai waɗanda kullum a aikace sun yi sanwa sun yi san kafirai munafici malamai suka ce munafici shine duk wanda yake kin annabi Muhammadu to munafiki ne kuma kuma dan wuta ne in ya mutu bai tuba ba duk wanda yake kin abinda annabi ya zo da shi ko kuma ba duka kake ki ba wasu ne baka su ka yarda ayi sallah ka yarda amma baka yarda da Qur'ani ya jagoranci mutane a shari'a in aka ce ma za a shari'a da alƙur'ani he ka iya ƙarhin ka kaga an hana to har yanzu kafiri ne kai wacce sallar ta kai he ka gama ta kaf ka tafi wuta tare da sahamana a dan ba zai yi ba in dai kyama abin ne kake jin bakkasan ina dalili yanzu ga constitution muna demokradiyyar mu zina halak ba wanda zai yi haka kuma kurum a zo a kamar alƙur'ani he ka rika cewa mai an ka ƙur'anin nan za a rika yanke hannun mutane kana ta suka to wallahi in dai da ha'aranka kai kaga ka gamsu da wannan tsarin mulkin da aka zo da shi yahi qur'ani yahi ka adalci yahi daidaita yan kasa to kanka hawa kuma kanka fala kana sabka lahira jahannama kai dan ka zo da nifaqul akbar kana kyamar wani abu ko kuma sai musulunci ya ci nasara a wani wuri sai ranka ya baci tare da arba to kai ma dai dan wuta ne ko kuma wani gari ne ake musulunci sai aka ce an danne musuluncin an share musuluncin yanzu kafirci aka baza demokuraɗiyya ce ake yi a garin sai kai dariya kace wallahi yayi wannan da basu wa abin nasa ai mun gaya musu to kai ma dan wuta ne yanzu misali ƙasa afghanistan tana hannun taliban ko to sai ka ji daɗin da amurka ta kwace ta to wannan murnar da kai shikenan kayi a cikin yan wuta sai dai in ka tuba in da rishin sani ne heka tuba heka dena dan ba zai yi ba musulunci yayi nasara ka bata rai ko musulunci ya fadi ka ji dadi kuma ka ce ba dan mutum ne kai to dan wane ne shi kafirin ne wannan shi ake kira nifaqul akbar shine munafici babba Allah ta'ala ya raba mu da munafici ina ganin nan ya kamata mu dakata saboda gaskiya mun kai har kusan bakwai da rabi sama da awa 1 da rabi muka saboda daman mun dan jira baki ne amma alhamdulillah za mu yi kokarin kafin mu gama sallah na san za su isawa sai su gaisa da jama'a kuma ayyukan su daman ba daga yau bane riba ce muka so mu yi wai kula ce tana tahiya tana neman awaki ko tumaki ta taka kwado ta gitar ta shi ta dauko ta ce to ba dan kai ne muka hutu ba amma dai ba za a bari ba Allah ta'ala ya sa muna roƙon Allah ya mana gafara ya ga ya yaye mana kurakuran ya yi mana albarka a rayuwar mu wannan wa'azi da za a yi na ƙasa a wannan gari na mu nan zanzar Allah ta sa a yi lafiya ƙari lafiya wani wa'azi ne wanda ba a taɓa yin shi ba a'a duk wani ahli sunna da ka sani wato da shi ake wa'azi ba wani sashe bane ko wani sashe duka ahli sunna wani wa'adi ne wanda ba taba irin shi ba kuma garin da magaran ne ya fara irin shi shi karan kanshi wannan a da magarance alfahari ne ya nuna da magaran Allah ya zabe ta yami da ta wata headquarter ta musulunci da wannan aka sani da alkur'ani duk da an yi yaƙe mu da an so a maida musun gidada gidada to yanzu an dawo da martaba a kuma yanzu abinda za mu ci gaba da ƙoƙarin shi karatun alkur'ani irin na da ya dawo hatta da 'yan mata da samari su zamantu suna har da alkur'ani kuma ƙari ɗoriya a kan nada kuma suna aiki da alkur'ani ba suna karanta alkur'ani ba suna tsahi da alkur'ani an suna karanta alkur'ani suna kaɗaita Allah da alkur'ani wannan shi ne za a ci gaba da yi wannan kuma da san me so da ƙin me ƙi daman gari ne na alkur'ani ƙasa ce ta alkur'ani to yanzu mai wuri ya zo mai tabar masu sai inda dare mushi haka ne goma gaba ne kasar ina kasar ina ce kasar ƙura'ani ce to ƙura'anin nan za a ci gaba da karatun shi ana koyan shi ana bita shi ana karanta shi ana fassara shi ana aiki da shi da haka mawaƙa da maroƙa sai a tattara kalanguna a yi haƙuri a tattara kalanguna ba zamanin waƙa ba ne zamanin tilawa ne yanzu wannan abin da ahalis sunna suke so a yi in suka shigo gari ka ji motoci ana karatun alƙur'ani idan suka tsaya a mambari ka ji ƙur'ani yana tashi idan aka wannan ka ji sautin ƙur'ani yana tashi to shi ɗin da zai daga tashi waƙe-waƙe sai a yi
su shata ma sun yi sun bari a yi haƙuri da yayi ba dole ne wannan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum